الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na 24 ga watan jumadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da 17 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatuhu rabbil bariya bi adillatil izziya fi fiqhil malikiyya littafi ne na babban malami professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na fitaccen littafin nan na iziya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wanda wannan kuma shine darasi na 113 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin babi na takwas cikin jeren giyar babuka guda goma sha ɗaya da wannan littafi ya kunsa wanda wannan babi yana tattaunawa ne da mu akan matsalolin aure da saki to a darasinmu na ƙarshe mun tattauna game da matsalar neman mace aure lokacin da tana cikin idda ko dai ta saki ko kuma ta takaba inda mun ji tattaunawar malamai wasu sun tafi akan cewa babu laifi a iya neman mace idan ainihin wato mijinta ya rasu tana yin takaba bata gama ba ta hanyar jorwaye da kaman wanka wato nuna alamu na ana son a aure ta bayan ta gama takaba haka kuma wasu malaman suna ganin macen da ita ma take cikin idda ta saki matukar sakin ba'ini ne ma'ana saki na uku wanda babu kome shi ma ana iya samun a tare jirwaye da kaman wanka na nuna alamun ana son a aure ta bayan ta gama idda duk da cewa akwai ainihin wato mazhabi daga cikin mazahib na malamai mazhabin abu hanifa da yake ganin wannan halacci ya takaitu ne kawai ga wadda take cikin idda ta takaba amma ba wai wannan hukunci bai shafe wadda take yin wato iddar saki ko da sakin nan wanda babu kome ne a mazhabin hanafiya suna ganin baya halatta mutum ya nuna alamar yana son mace tana cikin wannan iddar sai dai ya bari sai ta gama to duk da cewa rajihin kauli shine kaulin ainihin wato rajihin kauli shine kaulin jumhur wayanda suke suka ce yana iya halatta a nemi wato a yi ta'arif jirwaye da kaman wanka na ana son a auri mace ba wai iya wadda take yin ta kaba ba har ma wadda aka sake ta saki ba'i ne to sannan mun tattauna game da shin mata nawa ne yake halatta ga mutum namiji ya aura yana halatta namiji ɗa ko bawa ya auri ainihin wato ‘ya'yaye guda hudu musulmai ko kuma ahalul kitab kamar yadda bawa shi ma yana iya ya auri mata guda hudu musulmai sannan ɗa yana iya auren ainihin wato kuyangi ko bayi idan yana tsoron fadawa zina kuma ba shi da wadata da zai auri ainihin wato ‘ya'ya to mun tattauna game da wannan matsala har zuwa dai ƙarshe muka shiga kuma wani fasali da ke bayani akan wajabcin adalci tsakanin mata mala yake cewa duk wanda Allah ta'ala ya sa yake da mata fiye da yake da mace fiye da daya misali yana da mata biyu ko fiye da haka to wajibi ne yin adalci tsakaninsu idan kuma mutum ya ƙi wa matan da ya tara adalci to na farko dai yana cikin rukunin mutanen da za a ce musu azzalimai sannan wannan rashin adalcin saɓawa Allah ne da manzansa balma malam ya ƙara bayanin cewa limancinsa da shaidarsa ba su halatta mana duk mutumin da aka gano baya yin adalci tsakanin matansa to baya halatta ya jagoranci mutane sallah kamar yadda bai halatta ainihin wato ya bada shaida a kotu a karɓi shaidarsa sannan malam ya rufe tattaunawa da cewa ai duk ma wanda ya ce yin adalci tsakanin mata ba wajibi bane ya kafurta wanda wajibi ne a samu masana su je su zauna da shi su tattauna da shi su nuna masa hadarin wannan furuci nasa idan ya tuba cikin kwana uku shikenan in bai tuba ba to lallai kafurci ya tabbata a gare shi wannan kun duk baya rasa ainihin wato dangantaka da wata aya cikin alkur'ani cikin suratul nisa aya ta uku wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' Allah ya ce fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adina alla ta'ulu wannan ita ce jigo ko kuma tushe a game da wajabcin yin adalci tsakanin mata idan mutum yana da fiye da daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi ya ja kunnuwan mazaje ya faɗi mummunar aƙiba da take kasancewa tsakanin ma'aurata wato tsakanin kai mazaje waɗanda suke yin wato rashin adalci da kuma zalunci tsakanin matansu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imamu ahmad ya ruwaito shi da imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu tirmidhi da imam ibn maja sannan ainihin wato malamai da dama sun inganta hadisin man kana lahum ra'atani manzo Allah ya ce duk wanda yake da mace fiye da ɗaya yake da mata biyu famala ila ihdahuma ya karkata ga baki ɗayansa zuwa ga ɗaya daga cikinsu ɗayar ya zamto ya batta kamar ratayayyar sanda ita ba mara aure ba ita ba mai aure ba ja a yau malkiyamaci zai zo rana alkiyama wa shiƙuhu ma'ilun wato ɓarin jikinsa ya shanye ina fata gane to wannan shine game da abin da muka tattauna a kai sannan game da limancinsa da shaidarsa da aka ce ba ta halatta wannan an gina akan cewa shi limanci da kuma shaida ba sa inganta daga fasiki shi kuma wannan abin da ya aikata fasikanci ne zalunci tsakanin ma'aurata tsakanin mata ga mutumin da yake ya tara mata da dama fiye da ɗaya to wannan zaluncin da yake yi tsakaninsu fasikanci ne to idan ko ya tabbata fasikanci yake aikata ya zama fasiki idan ko fasiki ne to baya halatta ya jagoranci mutane sallah kamar yadda baya inganta ya ba da shaida a karba duk da cewa hadisan da suka zo na wato limancin fasiki cewa baya halatta to hadisai ne masu rauni matuƙa kamar yadda babban malamin hadisi alhafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa imamu shaukani ke cewa sai dai ijma'in malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suke biyo bayansu an samu ijma'i a aikace kuma ana iya cewa ma a magance akan yin sallah a bayan ja'irai wato wannan ya tabbata cewa magabata sukan bi har wanda ba mutumin kirki ba sallah domin ka'ida da malamai suka kawo shine duk wanda shi kadai idan yayi sallah sallarsa ta yi to idan ka bi shi sallah kai ma sallah ka tayi in dai shi fasikin wanda yake zalunci tsakanin matansa idan shi kadai yayi sallah sallarsa tayi to duk waɗanda suka bi shi sallah su ma sallar su tayi an gane ko hadisan da suka nuna cewa baya halatta bin fasiki sallah hadisai ne masu matukar rauni to sai kuma mas'alar shaida shin to zai iya bada shaida kaga kenan anan an nuna cewa babu laifi a iya bin sa sallah sai dai kawai dan a nuna masa kyamar abin da yake aikatawa a iya wato karhanta bin sa sallah ma'ana ya zaman to bin sa sallah mutane suna kyamar bin sa in an bi shi sallah ta amma mutane suna kyama shi ma ya san ana kyamar bin sa sallah ba wani abu ne yasa ake kyamar bin sa sallah ba sai dan baya yin adalci tsakanin matansa قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما شهادته فالأصل فيها قول الله تعالى amma game da a iya karɓar shaidar azzalumin namiji wanda baya adalci tsakanin matansa a karɓi shaidarsa ko ba a karɓa ba to wannan asalin wannan mas'ala tana komawa ne cikin faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah ta'ala ce ya ku waɗanda suka yi imani in ja akun fasikun bi na ba'in idan fasiki ya zo muku da labari fata bayyanu to ku tabbatar an tusibu qauman bi jahalatin dan kar ku cutar da wasu mutane bisa jahilci bisa rashin sani fatusbihu ku waye gari alama fa'altum nadimina kuna nadama akan abin da kuka aikata haka in fasiki ya zo da labari sai a tuhumi labarin a bincika a tabbatar gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kafin a gina hukunci ko a ɗorar da shi suratul hujurat aya ta shida wa qauluhu subhanahu fil qadhib da kuma faɗin Allah subhanahu wata'ala game da alqadhib mai ƙazafi wala taqbalu lahum shahadatan abada Allah ta'ala ya ce kada ku karɓi shaidar su har abada wa ulaika humul fasiquna domin waɗannan su ne fasikai illa alladhina tabu sai dai waɗanda suka tuba min ba'adi zalika daga baya wa aslahu suka gyara halayensu fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne wa qad haka gairu wahidin ijma' ahli ilmi da malamai da dama sun hakaito ijma'in malamai ala adami qabuli shahadatil fasiki akan rashin karɓar shaidar fasiki illa ba'da tabayyuni sai bayan an tabbatar an gane ko sai bayan an tabbatar da cewa labarinsa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kenan duk mutumin da ya zamto yana zalunci tsakanin matansa baya adalci a tsakaninsu to azzalimi ne tunda azzalimi ne fasiki ne da haka yanzu in ya zo da labari ba za a gaskata labarinsa ba sai an tabbatar ina fata an gane ka koma cikin ainihin wato a wato ahkamul qur'an na Ahmad ibn Ali al-Razi al-Jassas Abubakar ta haƙiƙin Muhammad al-Sadiq Kamhawi wanda Daru Ihya al-Turas al-Arabi suka buga a Beirut ainihin wato a wato abin nan a Beirut wato a shekara ta 1405 hijiriya wadda ta yi daidai da wato a mujalladi na biyar shafi na 279 mawdi'ul adli bainaz zawjat to ga wata gaba kuma da ina da ina ne wuraren yin adalci tsakanin mata domin ita ma wannan matsala da yawa daga cikin mata sun jahilci ko ba su fahimci mai shari'a take nufi da adalci tsakanin mata ba idan miji ya auri mace fiye da ɗaya to shine sai malam yake so ya gaya mana da ina da ina da ina ne ake buƙatar idan mutum yana da mace fiye da ɗaya ya yi musu adalci قال المصنف ولا عدل المذكور wannan adalcin da ake ta ambato ake cewa a yi wa mata adalci in an tara su ya kunu to shi adalcin yana kasancewa ne fin nafaƙati a ciyarwa wal kiswati da tufatarwa bi hasabi hali kulli wahidatin gwargwadon halin kowace ɗaya daga cikinsu fasharifatu ‘yar babban gida bi ƙadar mithliha gwargwadon irinta waddani'atu ‘yar talakawa bi ƙadari mithili ha gwargwadon irinta, wa filmabiti haka kuma ana buƙatar wato adalcin nan a wajen raba kwana, fala ya dukulu lihajatihi ba zai shiga wajen wata bukata tasa ba inda mallam ya ta kunna ubatu ha ga wadda ba kwananta ba ne ba girkinta ba ne, wa innama kawai in yana da wata bukata ya ɗulubu hato ya nemi ta masa wannan bukatar ko ta miƙo masa wani abu min kharijil baiti wato daga waje ba zai shiga ɗakinta ko ɓangarenta ba in kuma gida daban-daban ne ba zai shiga gidanta ba wal qasmu bi yawmin wa laylatin sannan shi rabon kwana ana yin sa ne bi yawmin wa laylatin yini ɗaya da dare ɗaya wala ya qasimu shi miji ba zai raba kwana biyau mai ne ce kwana biyu zai dinga yi ba illa bi ridahunna sai da yadda su matan malam ya kawo ta matsala a nan wadda wani bangaren za ta yi wa mata daɗi wani bangaren kuma gaskiya za su ji ba daɗi na farko dai ya ce za a yi adalci tsakanin mata a abinci ciyarwa za a yi adalci tsakanin mata a tufatarwa amma sai malai ya kawo wani shinge sai ce gwargwadon halin kowace ɗaya daga cikinsu idan mutum yana da mata biyu ɗaya ya aure ta daga babban gida haya kilas ce ɗaya kuma lowa kilas da haka waccan ga irin abincin da ta saba ci a gidansu ga irin suturar da take sawa ga irin mazaunin da take zaune ita ma wannan ga irin abin da take ci a gidansu ga irin suturar da take sawa to wai adalci shine kowace ya bata irin matsayinta wannan kullun da safe tana yin breakfast tana karyawa ne da shayi da biredi da kwai ita kuma wannan dumame ne da rago rago dumame da koko ake hadawa a ci to a babin adalci ita wannan sai a gashi gida ɗaya amma wannan tana cin biredi da shayi da kwai ita kuma wannan ta sa dumame a gaba tana ta yi an fahimta ko wannan da rana ita kuma da rana ba ta cin abinci sai da rabin kaza ita kuma wannan ba komai wani lokaci wake da shinkafa ma aka samu ba a yi madda wasa to yanzu ita wannan sai ya bata wake da shinkafa ainihin wato da mai da yaji da magi dan ihisani sai kuma ya samo salad da tumatir dan ta samu ta yanka ita kuma waccan sai a sa mata rabin kaza a abincinta idan idan idan kuma aka zo maganar tufafin sawa ita wannan ya sani tun tana gidansu ba ta sa ƙaramin tufafi mai ƙaramin daraja shine na dubu goma daga dubu goma ya dai kaga wani lesin nata dubu ɗari ɗari da hamsin dubu tamanin dubu kaza ita kuma wannan yawanci kayayyakinta in ka tattara su gaba ɗaya masu tsadan masu ne wanda ba sa kaiwa dubu goma dubu takwas dubu bakwai dubu biyar dubu uku iya range ɗin da take ta sawa na tufafi kenan to ita in ya zo ɗinkawa waccan sai ya nemi dan ƙarerar leshi na dubu tamanin ko dubu ɗari da ashirin sai ya bata ita kuma wannan sai a nemo ɗan dubu bakwai ko ɗan dubu shida da ɗari biyar sai a bata ba ta da bakin ƙorafi ce aka yi kowace a yi mata adalci daidai matsayinta to kaga wannan karatun ina ganin ai gida rikicewa zai in aka aikata shi ko to shi sa da yawa malamai shi sa anan malam yayi tsokaci cewa wannan ijtihadi ne na malam an gane ko ijtihadin sa ne gaskiya amma shi ko da yaushe halin miji ake kallo ba halin macen ba ba a kallon surukan ina yaje ya auro surukansa talakawa ne ko masu kuɗi ba shi ake kallo idan mai kuɗi ne duk wanda ya aura ita ma ta hau matsayinsa idan matalauci ne ko ‘yan gidan masu kudi ya aura to za ta dawo daidai labul ɗinsa wannan shi ne yake ɗaukakawa ko kuma a dawo daidai labul ɗinsa ba wai a shi in ya tashi auren zai duba wannan ga inda ya auro ta zai mu'amalance ta irin gidansu wannan a'a in ya zo kawai zai adalci a abinci abinda waccan take ci shi wannan take ci abinda wannan take sanyawa shi wannan take sanyawa ina fata an gane irin muhallin da wannan take zaune shi wannan take zaune to wannan shine adalci cikakken adalci koda kuwa in an zo za a tarar wannan tana cin wani abu daban wannan tana cin wani abu daban wannan baya kore adalci domin kowace tana da ikon ta ci irin abin da waccan din take ci an gane sai dai sha'awa ko marmari ya sa yau ta dafa wani abu ko tana cin wani abu daban sabanin abin da yar uwarta take ci wannan kuma wani abu ne wanda yake ita ta zaba kanta amma duk abin da aka ajiye wa wannan nau'o'in abinci ita ma an kaje wajenta akwai sannan an tashi musu sutura ana musu sutura wato bai daya koda kuwa kalar sutura ta bambanta koda sunan sutura ya bambanta amma dai in ka kalle su wannan da wannan darajar su daya a kuɗi an gane ko don wata za ta iya kila less take so wannan atamfa take so da haka sai ka siyo less na dubu kaza sai ka duba atamfa mai irin wannan kudin sai ka siyo atamfa ta wannan kudin kaga nan ma an samu ainihin wato adalci sannan sai kuma daga cikin abin da shi malam abul hassan ashadili ya kawo sai ce baya halatta wa mutum ko da agogonsa ya manta ko hulasa a ɗakin ɗayar kuma yanzu ya fito daga ya gama kwana a ɗakinta to ba zai shiga ɗakin ta ba sai dai ya tsaya a bakin kofa ce ɗauko mun na manto hulata ko na manto agogona ko na manto ainihin wato waya ta ki miƙo min ita ko ba dama ya shiga daga ciki to kaga wannan na san mata za su ji daɗin wannan gabar ta farko ba ta yi musu daɗi ba amma wannan za su ce yawwa haka ya kamata to shi ma wannan ɗin kamar yadda wancan ijtihadi ne nan ma malam ijtihadi ne an gane ko yawwa duk za mu zo wato bayani a ƙarƙashin haka a ce ba za ka ba ka da damar gida biyu ne duk inda ka fito ba ka da damar ko da larura ko ba larura ko kana son ka je ba dama ka shiga gida sai dai kana kofar gida kaman wani bako ka tura ka ce jiya da ka kwana a gidan ka manta abu kaza dinka a duba daidai guri kaza a miko maka an gane ko to shi yasa na ce gaba akwai gabar da mata za su so ina ma haka ne akwai kuma gabar da za su ce a kai akwai sake an ba mai kaza kai yanzu wancan na farko na a bambanta su a abinci a bambanta su a sutura a bambanta su a kaza na san akwai ba za su sallama wa wannan ainihin wato magana din ba to kamar yadda kuma nan kuma a ce ba za a shiga ɗaki a ɗauko wani abu ba in dai ba a ɗakin kake ba to shi ma wannan ba abin sallamawa ba ne mafhum wa inna ma yake cewa wal qasamu sannan sai matsala ta uku rabon kwana ana yi yini ɗaya da dare ɗaya ka kwana ɗaya kenan awa 24 kowace tana da yini ɗaya dare ɗaya zai je ya wuna wannan tana da yini da dare in gari ya waye sai kuma ya koma can can ma yana da yini dare ba zai je ba zai ce ni kwana biyu biyu zan dinga yin naje can gidan zan kwana biyu sannan in dawo nan in kwana biyu ko in gida ɗaya ne ma ya ce zan dinga shiga nan ɗakin in kwana biyu nan ma kwana biyu zan a wai ba zai yi haka ba illa bi ridahunna sai in sun yarda kenan idan mutum yana da mata fiye da biyu fiye da ɗaya to zama za a yi a tebur a tattauna kwana ɗaya ɗaya kuke so ko kwana biyu biyu ni dai na fi ganin mai ɗauki kwana kaza amma shawara ce ya kuke gani an gane ko in suka ce a kwana ɗaiɗai ya yi shi kenan kawai in suka ce a sun yadda kwana biyu kamar yadda galibi a ƙasar hausa hakan ake kwana biyu to in suka ɗauki kwana biyu za a can aji can a kwana biyu a dawo nan a kwana biyu in sun yadda kaga ba ƙorafi an gane ko amin mahallu wujubil adil kama zakarahul musannif wato wurin da ya wajaba a yi adalci kamar yadda abul hassan ashadili ya ambata fi ma yi haƙiƙul mu'asharata bil ma'ruf wato ana yin adalci ne a gurin da ke tabbatar da mu'amalantar juna da kyautatawa wuraren da aka fahimci nan ne wurin mu'ashara bil ma'ruf to dole a yi adalci wa min zalika na daga cikin mu'ashara bil ma'ruf an nafaqatu ciyarwa min al akali daga abinci walkiswati da kuma sutura tufafi yana daga cikin gurin da ake bukata ko ya waje ba a yi adalci tsakanin mata shine abincinsu da kuma suturar su kamar yadda muka yi bayani ya zamto kowace abinda wannan take ci wannan tana cinsa abinda suturar da wannan take sa irin mai wannan darajar wannan take sanyawa wa kazalikal mabit haka wajen rabon kwana yanda yake zuwa can ya kwana ɗaya haka yake kwana ɗaya a nan yanda yake kwana biyu a can haka yake kwana biyu a nan ba zai can ya yi kwana biyu nan ya zo ya kwana ɗaya ko kuma can ya je ya sati sannan nan ya zo ya kwana ɗaya ko biyu ya sake tafiya can ba a'a yana rabon kwanan a tsakaninsu wa amma qauluhu amma fadin abul hasan ash-shadhili bi hasabi hali kulli wahidatin wai za a yi hakan wannan adalcin rabon kwana ciyarwa tufatarwa wai gwargwadon halin kowace ɗaya daga cikinsu kamar yaya sai ce fasharifatu yar babban gida bi kadar mithliha wato da gwargwadon irinta waddani'atu yar wanda take masu karamin wato karfi bi kadar mithliha ita ma gwargwadon irinta fa hadha jitihadun minhu rahimahullah wannan wani ijtihadi ne na shi Abul Hasan Ash-Shadhili Allah ya masa rahama eh ijtihadin sa ne kawai shi ijtihadi yake ganin kamar hakan shine adalci tsakanin ainihin ma'aurata wal i'tibaru bi hali zawji aula amma gaskiya a wannan gabar ayi la'akari da halin shi mijin aula shi yafi mina li'tibar fiye da a yi la'akari bi halin ashar da halin sirkan miji sirkan mijin akwai wasu sirkan nasa masu kuɗi ne ko masu mulki ne ko masu ilimi ne wasu sirkan nasa kuma ba masu kuɗi ba ne ba masu mulki ba ne kuma kila ba gidan ilimi ba ne na fata gane to wannan ba halin sirkanka gidan sirkanka ake duba ba wajen tafiyar da matanka a'a halinka kai ake kallo wajen gudanar da gidanka mafhum li'anna Allah azza wa jalla yaqul saboda Allah mabuwayi da daukaka yana cewa li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati mai wadata ya ciyar daga wadatarsa wanda Allah ta'ala ya masa wadata yayi masa arziki za a ci mai kyau da safe a ci mai kyau da rana a ci mai kyau da daddare yana da wadatar yalwata wa iyalansa to ya yalwata musu kada ya takure kada ya kuntata kada ya matsa liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati tunda Allah ya halicci duniya haka ake ta tafiya akwai masu kuɗi akwai kuma wanda suke ba masu kuɗi ba to wanda Allah ta'ala ya sa yana da zatul yad wato hannunsa yana da wato wadata to ya yalwata wa iyalansa duk wanda ya aura ta fahimci ta auri mai wadata ina fata an gane duk wanda ya aura ta fahimci ta shigo gidan wadata ba gidan babu ba don haka a yanayin sutura a yanayin gurin zamansu a yanayin abincinsu ya yalwata musu wa man qudira alaihi rizquhu Allah da kansa ya ce wanda aka kuntata masa arzikinsa dan samun bai kai ya kawo ba ba a iya cin duk abin da ake so sai abin da ya samu da safe wani lokaci in an samu dama a ci kaza in ba a samu dama ba a ci kaza da rana kaza da dar haka dai li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu wan kaga kenan idan shi wancan mai wadata ne sai ya je gidan talakawa sai ya auro mace to ba zai zo ya dinga bata tuwon shinkafa tuwon masara ya dinga ba a'a matsayinsa za a duba irin nau'o'in abinci na gidan wadata haka zai bata an gane ko wanda kuma Allah ta'ala ya kuntata samun sai ya zamanto samun nasa ba a yalwace yake ba gwargwadon bukata ko wani lokaci ma abinda ake samu baya kai bukata falyunfik ya ciyar da iyalinsa mimma atahu Allah daga abinda Allah ya bashi da haka ko da gidan babban gida ya je suka ga ba za su ita matar da waliyanta suka ajiye magana kafa'a sun san cewa wannan da ya zo neman aure wajensu gaskiya talaka ne kuma suka yadda suka aura masa ita ma ce da ta aure shi to fa za ta sako daga labul ɗinta ne ta dawo daidai matsayinsa kar ta zo kuma ta ce masa ai ita a gidansu ba ta cin kaza ba ta kwana a cikin duhu sai dai a kunna abin nan in ba wuta sai dai a tashi jen ina fata an gane kaga sai ta dawo daidai labul ɗinsa ba labul ɗin gidansu za a kalla ba wajen tafiyar da shi wajen gudanar da ita matsayinsa za a duba to kaga a nan shine abin da ya fi daidai da tunani ya fi daidai da shari'a ya fi daidai da kuma samun daidaito da maslaha ya zamto shi halin mijin shine ake yin hukunci da shi ba halin inda ya auro matan ba domin ita wadda take yar babban gida ta san gidan da yake karamin gida ne gidansa kuma sannan a eriyoyi ne wanda ma mashin wani lokaci baya iya shiga sai da kyar kaza kaza ta yadda ta ji tana son sa haka ta aure shi to ai kaga shikenan yanzu zai gudanar da ita ne ba zai tashi hankalinsa sai ya gamsar da ita sai ya je ya kama ya bar wannan gidan nasa da yake lungu ya ce sai ya kama babban gida mai gate mai kaza saboda a'a kamata yayi ta san wanda ta aura shikenan su yi hakuri da rayuwar haka Allah ta'ala ya sa albarka kamar yadda Allah ta'ala ya rufe ayar cewa sai ya ja'alu Allahu ba'da usrin yusra la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya kallafa baya dora wa rai sai abin da ya bata an gane ko sai ya ja'alu Allahu ba'da usrin yusra da sannu lokaci zai yi Allah ta'ala bayan tsanani zai kawo sauki wani lokaci sai ga duk wani abubuwan da suka fi karfin ka da sai ga an waye gari ka fi karfin su abubuwan da suke baka tsoro yanzu kuma su suke tsoron ka ana waye gari wani lokaci sai ga Allah ya kawo wani canjin kuma bayan tsanani an shigo kuma cikin rayuwar sauki amma dai lokacin da mutum yayi aure to matsayinsa ake duba ba matsayin matan da ya auro ba ina fata an gane to kaga a karkashin wannan ayar ya nuna cewa waccan magana ta Abul Hasan Ash-Shadili cewa yar masu kuɗi a yi mata mu'amala irin ta ƴaƴan masu kuɗi yar talaka a mata wannan gaskiya ba haka bane mafhum suratul talaq aya ta bakwai wa kadhalika qawluhu haka ma fadin Abul Hasan Ash-Shadili la yadkhulu li hajatihi wai ba zai shiga wajen wata bukatarsa ba kowace irin bukata ce ba zai shiga wajen inda mallam ta kunna ubatuha wajen wadda ba kwananta bane ba girkinta bane wa inna ma yadlubuha duk abin da yake nema a wajen ta sai dai ya nema min kharijil baiti ta waje mahallu jitihadin wannan shi ma wani guri ne muhalli ne na ijtihadi wa zahiru amma zance mafi bayyana anna lahu dukhulu gaskiya yana da damar ya shiga ala ihdahunna daki ko gidan ɗaya daga cikin su fi zamanil ukhra a lokacin ɗayar an san yau kwanan wance ce ko yau a gidan wance yake amma in wata bukata ta kama yana iya shigowa gidan wance ko kuma a gida ɗaya suke yana da damar ya shiga ɗakin wance ko ɓangaren wance duk da cewa aikin ba nata bane na wata ne daban lil hajati in akwai bukata li'anna zalika la yunafi al domin hakan bai ci karo da adalci ba duk inda yake da wata bukata yana iya shiga in yau anan yake wato a wannan bangaren yake sai yake da wata bukata a can sai ya tafi to ai wata rana yana can kuma bukata za ta iya kamawa yana wato a can din kuma ya shigo nan da haka wani abu ne wanda wannan babu cin karo da adalci ba za a ce a ai lokacinta ne ai kaza kaza da haka yayi zalunci ya shiga gidan wadda ba a nan yake ba ko ya shiga ɗakin wadda ba a nan yake ba wannan gaskiya babu cin karo ba za a ce an yi rashin adalci ba har ma malai ce walau qabbala ha kai koda da ya shiga inda ba a nan yake ba ya sumbace ta aw dammaha ilaihi ko ya rungume ta fi atna idhalika a lokacin da ya shiga bangaren nata fala haraja ba komai an gane ko li annahu taba'un li dukhulihi li hajatihi domin wannan yana da alaka da shigarsa dan wata bukata ta sa tunda an ce zai iya shiga in akwai wata bukata wa qad fa'ala zalika sallallahu alaihi wasallam kawai abinda ba zai ba shine ba zai sadu da wadda ba girkin ta amma dan ya shiga can bangaren su dan zauna su hira ya dan ci wani abu ko ya sha wani abu ko ya yi mata kes ko ya rungume ta irin wannan wannan duk baya cikin abin da za a ce yayi zalunci domin in ba anan yake ba ma wata rana ita ma ɗaya da zai iya shiga can bangaren ta ita ma hakan ta faru da haka wannan ba wani abu bane wanda zai zama rigima tsakanin ainihin wato mata da mazaje akan abin da ya shafi adalci domin ga wani hadisi za mu karanta wa qad fa'ala zalika sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin haka fa ana Aisha radiyallahu anha an karbo daga uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda qala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yufaddilu ba'duna ala ba'din fil qasami manzo Allah ya kasance baya fifita sashin mu la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasam baya fifita sashin mu akan sashi wajen rabon kwana min mukuthihi inda na zaman sa a wajen mu zaman mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu taba ganin ya fifita mu a wajen rabon kwana ba yanda yake zuwa can haka yake zuwa nan yanda yake yi a can haka yake yi a nan wakana na Aisha ta ci gaba da cewa ya kasance kalla yaumin rana ɗaiɗai ce illa wa huwa ya tsufu face sai ka same shi yakan ya tsufu alaina jami'an yakan kewaya ɗakunan mu gabaki ɗaya zai yi wahala gari ya waye dare ya yi ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaya ɗakunan mu ba gaba ɗaya in jina na Aisha fayadunu kuma yakan kusanci min kulli mar'atin kowace mace in yaje zai dan kusance ta min gairi masisin sai dai ba tare da saduwar aure ba kaga kenan zai iya sumbanta ta zai iya rungumata za su iya dan yin wasannin su amma ba zai sadu da wadda ba dakin ce yake ba hatta ya buluga allati huwa yawmuha har hakan ya shiga wannan dakin su dan yi wasa da raha ya fito ya shiga wancan dakin nan ma su dan tattauna in akwai wani dan bayani a yi masa in babu sai da safe ya shiga can ya shiga can har ya zo wajen wadda girkinta ne kwananta ne fayabitu inda har sai kwana a wajenta sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan hadisi ne wanda yake hadisi ne Hassan Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad dinsa mujalladi na shida shafi na 100 da ainihin wato bakwai zuwa 108 Imam Abu Dawud shi ma ya rawaito wannan hadisi na 2135 Abu Hakim Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi a cikin mujalladin sa na biyu na al-Mustadrak shi ma ya rawaito wannan hadisin hadisi na 186 wasahu ya kuma inganta shi da haka wannan ba matsala bane in ba gida ɗaya bane kar a zuwa dinga kawo muke rahoto ai mun ga mashin ɗinsa a kofar gidan wance ai mun ga motarsa a guri kaza ai mun gan shi ya daɗe wajen muntinsa talatin a gidan wannan duk kare ta yi muke da hankali babu laifi dan ba gida ɗaya ba ne yana nan wani lokaci ya bushe iska ya ce bari ya je can ko zai duba wasu takardunsa ko zai yi kaza ko zai yi kaza zai iya zuwa wata rana kuma yana can ɗin ya bushe iska ya ce zai zo nan in kuma gida ɗaya ne kowace da ɓangaren ta babu laifi don yana, yana nan ya tafi wancan ɓangaren ko yana wancan ɓangaren ya zo nan ɓangaren wannan duk kada mata su ɗauka wannan yana cikin zalunci ba zalunci ba ne ina fata an gane kawai abin da ake jan hankalin namiji kar kuma ya wuce ya wuce iyaka kar ya sadu da wadda ba girkin ta bane na'am kamar misali yana tambaya kamar misali tiraka ce da shi su suke zuwa su same shi kenan in an fahimci wannan kenan zai iya zama towa duk wadda take da wata bukata a wajensa za ta iya zuwa ɗakinsa za ta iya zuwa ko? yi za ta iya zuwa tana da wata bukata kila ko za ta je su danyi wata magana kuma ta ga yanzu yau ya bar gurinta kuma yanzu magana ta taso kafin ya dawo ɗakin ta kila sai nan da kwana biyu kuma maganar kila tana da muhimmanci za ta iya shiga ta ce tana son su yi magana da shi ina fata gane wa qauluha fadin ta min gairi masisin ta'ani aljima da ta ce amma fa yakan shiga ɗakin kowace daga cikin mu kusan kullum sai yayi wannan shi sa kai ma ka sabarwa iyalanka da hakan ba matsala bane kar sai daga baya ka tsira haka to za a ga cewa kila can kaza ko kaza ko kaza amma in ya zama to tuntuni da ma matanka sun saba a haka suke to za a ga babu wani iskali mai yawa an gane ko na Aisha ta ce zai yi wahala garin Allah ya waye dare Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kewaye dakunan matansa ba duka kuma yakan kusance su ya sumbanci wanda yake so ya sumbanta ya runguma wanda yake so ya runguma sai dai baya kusanta su kusanta irin ta aure sai wajen wadda take da girki fa inna fi ba'd ar-riwayat domin a wasu ruwayoyin aka ce bi gairi waqa ba tare da saduwar aure ba wa fi riwayati Ahmad ar-riwayar Ahmad fayadun yakan kusanci matan nasa wayalmasu yakan shashafe su min gairi masisin amma ba tare da saduwar aure ba kaga maganar ma an baro agogo ko an baro hula ko an baro kaza za a dauka wannan kaga an shige nan ma banda wannan ma a iya zuwa dan hira dan tattauna ai kaza ai kaza duk wannan babu matsala qala shaukani imam shaukani rahimahullah yace wa fihi dalilun a cikin wannan hadisin akwai hujja ala annahu akan cewa la yushtaradu fil adli ba sharadi bane a adalci bainaz zawjati tsakanin mata an yufrida ko yufarrida likulli wahidatin laila ya ware wa kowace ɗaya daga cikinsu lailatun dare nata ita kaɗai bi haithu la ya ji ta mi'u fiha ma gaida ta yanda ba shi da damar ya haɗu da wata a wannan daren in ba ita ba bal ya juzu mujalasatu ghairu sahibatin nauba bal yana halatta ya zauna ainihin wato da wadda ba girkinta ba wa muhadathatuha yana halatta ya zauna ya hira da wadda ba girkinta bane an gane ko dan akwai NCID za ga ko da yaushe duk inda mutum ya motsa ana nan in ba gida ɗaya bane tana zaman zaman ta tana zaune lafiya wata magulmaciya za ta zagayo ta ce ai naga na gan shi kuma ba a yau yau ba anan yake ba ta ce anan yake mana to ai na gan shi kuma a can unguwa kaza ko a layi kaza a kofar gidan wance ita kuma sai ta cika fam ta kumbura tana ganin an zalunce ta a lokacin ta ne to wannan duk ba abu bane wanda yake zai zama zalunci yin sa ina fadadawa ne saboda mata gaskiya su ƙara wayewa a addinance su gane me ake nufi da adalci ko me ake nufi da zalunci a farko dai shin fada da malaye mana ya ja kunnuwan maza sosai game da zalunci ai zaluncin su wanda ake musu zalunci na zaluncin na wato wanda yake original not photocopy su sun sani zalunci ne muraran da ka shiga gidan kawai za a gan shi kawai amma dan irin wayannan abubuwan bai kamata mata su kuma su tashi hankalin su ba akan irin wayannan abubuwan wanda shari'a ta ba miji dama ya iya shiga gurin da ba anan yake ba ya zauna ya hira ya zauna ya yi wata bukatar da sauransu wa kadhalika yajuzu lizawj haka ma yana halatta ga miji dukhulu baiti ghairi sahibatin nauba ya shiga ɗakin wadda ba kwananta bane waddunuwi minha da kuma kusantarta wallamsu da shashafe da shafata illa aljima banda dai saduwar aure saduwar aure ne kawai ba za a yi ba amma dan wasanni popule duk za su iya yin wannan kafin wato ya baro gidan wannan duk babu komai mun tsallake wani abu wa kadhalika yajuzu lizawji dukuli ghairi dukuli baiti ghairi na to mun tsallake wani abu to wali hadha to na masha Allah jazakumullahu khairan wali hadha kunna yajtami'na kulla lailatin saboda haka ne ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna haduwa a kowane dare fi baiti sahibatin nauba kaga wanda suka fahimci kan wanda masu kan gado wanda suka fahimci yadda ake nufi sukan haɗu gaba ɗaya a wajen wadda girkinta duk wadda girkinta ce to ranar anan za a yi hira in an yi hira aka gama da annabi sallallahu alaihi wasallam da su sai kuma wannan to Allah ba mu alheri sai ta tafi ɗakin ta wannan ma Allah ba mu alheri ta tafi bangaren ta wannan Allah ba mu alheri ta tafi bangaren ta an gane ko yawa akwai kishi amma kishi ne wanda yake na shari'a wanda yake na neman matsayi da aji a zuciyar miji ba zuci ba ba kishi bane na cutar da wata ko ainihin wato kokarin sabauta wata ko jidali wanda zai zama kaman wato a'a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sosai mun faɗa ana fafatawa sosai dan kowace so take ta ga cewa ta zama ita ce first lady a gidan wannan ba laifi bane kowa iya allansa ya wanke wannan yana da kyau kowace ta nuna irin hazakata da basirarta da kwarewarta da gogewarta da yanda za ta kwaci miji a tsakanin mata na ba ta gane kamar yadda muka sha tattauna yawanci idan ke kadai cewa ba za ki gane ki da martabaki ba dan ya zama to ba za ki iya gane irin labul ɗin ƙaunar da mijinki yake miki ba sai an auro wasu kin ga dai har yanzu kina nan amma ke kadai kin ga ba yanda zai iya ba yanda ya iya an gane ko kin ga kin ga ba za ki iya gane cewa wannan zaman da yake lalle ƙauna ce ko kuma haƙuri ne ba an gane ko yawwa a kwarai da gaske kuwa eh a mai guda ɗaya shi ma ba zai iya gane ba ita ma ba za ta gane ba an gane ko shi yasa suka ce masu zazzafan kishin nan galibi za ka ga ba ba ba ba waɗanda za su iya kwatan miji bane a hannun wata shi yasa tunda sun san ba su da wannan kwarewar da gogewar kawai uniform din su shine sai su hau sababi da bala'i kar wa wata ta shigo saboda sun san ba su shirya na yanda za su yi in an shigo din ai takara kuma su ci su ci zabe ba to kuma gaskiya daga cikin abin da ake bukata shine wannan wannan competition din shi ake yi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta yi kaza wannan ta yi kaza wannan ta yi kaza wannan ta yi kaza kai kanka ai ba za ka gane san ka ake ko kuma dai ya ake sai in ba guda ɗaya bace an gane ko Allah ta'ala ai ba zai kawo dokar da ba hikima a cikin ta ba an gane ko kawai dai rigima ce ba a so ba kada iko to ka bari kar ka je ka shiga rigima amin wale haza kunna ya ji tami'ina don haka ne karkaji ana ta faɗa wannan ka yi santi kuma ka je ka wale haza kunna ya ji tami'ina don haka ne matan annabi sukan taru gaba ɗaya kulla lailatin a kowane dare fi baiti sahibatin nauba wato a ɗakin wadda take girkinta ne wato a ɗakin mai girki su yi hirarsu bayan an gama girki kuma kowace ta tafiyarta wa kazalika yajuzu lizauji kamar yadda yana halatta ga miji dukhulu baiti ghairi sahibatin nauba ya shiga ɗakin wadda ba girkinta ba waddunuwi min haya ma kusance ta wallamsi ya shafe ta ko su yi wasa illal jima'a amma fa banda saduwa kama fi hadisi Aisha al-Madhkur kamar yadda yazo cikin hadisin na Aisha al-Madhkur wanda muka karanta ka koma cikin nailul autar mujalladi na shida shafi na 257 za ga wannan bayanin waya jibul qasmu bainahunna bil adli sannan wajibi ne rabon kwana wato rabo a tsakanin su na adalci fil mabiti a wajen kwana wato wajibi ne wajen rabon kwana ma ayi musu adalci li hadith Anas radiyallahu anhu sabida hadithin Anas radiyallahu anhu kale yace minas sunnati yana daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra idan mutum yana da mace sai kuma ya sake auro wata kuma wadda ya auro din budurwa ce ala sayyibi akan wadda take ta gida a kama inda ha saba'an to zai zauna ne a wajen ita wannan amaryar kuma budurwa saba'an har tsawon kwana bakwai sun makasama sannan sai kuma ya raba kwana sai a zo a yi rabon kwana kenan in ya auri budurwa to zai zauna a wajen ta har tsawon kwana bakwai to in kwana bakwai ta cika kuma sai a zo kuma a raba kwana daidai din za a dinga yi ko kwana biyu sai a tattauna abinda kai ka yadda su suka yadda shikenan sai a tafi a kansa na'am a ka'ida ce bakwai ne hakkinta ne ba shi da damar ya koma inda ya fito sai ya yi mata bakwai din nan an gane ko yawwa ka'ida ce wannan shari'a ce ta bata wannan kwana bakwai zai yi sannan kuma sai ya dawo sai kuma a yi rabon kwana wai za ta zawajar tayyiba idan kuma ba zawara ya auro alal bikir akan budurwa a kama inda ha talasan ita kuma zai zauna a gidanta ko a wajenta kwana uku sun makasama sannan sai ya raba ma'ana in ba zawara ya aura ba budurwa ya auro ba kuma dama yana da wata matar a gida to ita wannan bazawarar zai mata kwana uku to in aka yi kwana uku sannan sai kuma a zo a sake zama sai a yi rabon kwana nawa zan dinga yi a can nawa zan dinga yi a nan sai su ku tattauna sai a fitar da matsaya shi kenan sai a abin nan an gane ko wannan hadisin imam bukhari ya fitar da shi hadisi na 5214 imam muslim hadisi na 1461 wala yajibu al'adlu bainan nisa'i fil mahabba amma fa ba wajibi bane yin adalci tsakanin mata a soyayya wa shahawati da sha'awa wal jima da saduwa zalika abinda yasa haka annal mahabba ita soyayya amrun qalbi al'amari ne da ya shafi zuciya la yamlikuhul insan wannan kuma mutum baya mallakarsa duk da cewa gashi in ka zo zaka tarar abincinsu ba bambanci suturarsu ba bambanci rabon kwana yana yin adalci babu bambanci amma fa a zuciyarsa ya fi son wance akan wance wannan ba shi da laifi a kai a zuciyarsa ya fi sha'awar saduwar aure da wance fiye da wance wannan ba laifinsa ba ne al'amari ne na zuciya kila waccan ta fi tsafta ta fi kulawa da shi ta fi iya zamantakewar aure ta fi kaza ta fi kaza tana da horo da ta samu ita kuma wannan gata nan kawai kinkirin kim an gane ku yawwa yawwa kaga wannan waccan tana da kazar kazar tana da kaza tana da kaza wannan wani lokaci dai yana da munasaba da irin wannan wata kuma za ga kazama ce lamba daya to kaga shi ma kazantar da sai ta sa gaba daya sai gwamnatinsa sai ta karkata can wajen da yake ganin akwai tsafta akwai kulawa akwai magana mai daɗi akwai iya hira akwai soyayya akwai tajwidi cikin magana to wannan kuma kaga ba laifinsa bane kawai jubulatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha ko yawa eh ita wannan magana ta ta zaka dinga jin wato wato wato wato magana ce wadda take babu ɗanɗano a cikin ta eh haka take magana ta kawai in ta taho kawai san kankam take turo magana ta ta ba wani dan kalmasa da wasu yan kwana-kwana haka a ciki an gane ko yawa to saboda haka wayannan abubuwan su kuma shi sa suka ce za a raba kwana zai kwana in kwana biyu ne zai yi biyu a can zai yi biyu a nan amma lalle ne abin da ya yi a can a kwana biyun sai ya yi a nan aka ce a kowa iya allansa ya wanke an gane ko yawa zai iya yiwa ya je can an yi mu'amaloli na rayuwar aure an yi soyayya an ji daɗi nan kuma ya zo ya ta baccinsa ba laifinsa ba ne ita ta zaɓa a yi bacci ka gane ko yanayinta ne mai sa bacci ne وقد قال الله تعالى ubangiji ta'ala ce bari mu wuce gurin ko walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum Allah ta'ala ce ba za ku iya yin adalci ba tsakanin mata walau harastum koda kun yi tsananin kwadayin yin haka kace yanda kake son Mrs A ɗari bisa ɗari haka kake son Mrs B Allah ya ce kaka wahal da kanka ba za ka iya ba wata sai tafi wata kyautata ma wata sai tafi wata iya magana wata sai tafi wata ainihin wato tausayinka wata sai tafi wata sai an samu wayannan abubuwa da haka ba za ka iya daidaita tsakanin mata ba a abin da ya shafi wato mailul kalbi fala tamilu kullal maili Allah ta'ala ya ce kada ku karkata gabaki ɗaya dukkan karkata fatadharuha ku bar ita kuma ɗayar kalmu'allaqati kamar ratayayya ita dai ga ta nan kawai ita ba za ka ce mata ba ta da aure ba dan a gidan aure take to amma ita kuma tana ganin kamar ba rayuwar aure take ba shine kalmu'allaka ita kamar mai aure kamar ba mai aure ba wa in tuslihu amma inda za ku yi maslaha an gane ko ku yi maslaha shine wa in tuslihu inda za ku yi sulhu ku yi maslaha wa tattaku ku kiyaye dokokin Allah fa inna Allah kana gafurur rahima lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ne to za mu tashi akan maganar ibnu kudama wannan aya tana cikin suratul nisa'i aya ta 129 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik